نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اجعل لي خيرا ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعجل العقول ورد المرأة بشاء الأولى الذي إلى أربعين بعد الهجرة وفيه يقبل وتقوى بشاء الأولى الأدوات الآلية لما بدا وقت رسالتنا الآن الأخرى لا أبو عبد الله الخرجي إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى لكن يوشي بدا باقينا سبيل السلة الذي يقول أخرجي يرى من البرد الذي الذي يقول أخرجي درس لنا عبارة كبير نعم talatin da biyu za mu tashi yau za mu tashi da rasu da talatin da biyu sha da ala na rago wani ne ba da jagoran shi wajen biya wa ne mata wa ne ba su ba wani shiga wani da babu na filin da iko koma babu da yake magana a kan mutum da yake kan wasu mutane wannan ma ya haɗu alhali da shaba a zuwa da su ba ɗaya ولما يلحق بهم على أي أي الذي قاموا نادوا فقد أجروا أي الذي ذكر زيادة أي الذي واتوكي نادوا ko kuma duk da ba ruwa da kuma amma yana da kamar mu yanzu da muke san da'awa na wani duka kamar da ba ruwa da kuma amma da zuwa abu ne da take sanyi a zuciyarsa da ake muawiya da kuma abu a zuciyarsa take sanyi a zuciyarsa da ake sai da a cikin shari sai a zuciyarsa na da bari kowai da hadin bin sahaba lilmu yau da aka rika su wasu suna da wani to shi wannan bayan hadin aikin ka bai kai na ba ko kuma baka taba gare su ba na حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن عمير بن هلال عن عبد الله بن ثابت عن ابي داود عن كفر ابو داود kifani duk bin zinana ya rasu ya dawo an wasu ya rasu da la ya ce ce na ce ya ba ni sun Allah a rajulin aikul kauma mutum da yake son wasu mutane wala ya tabi'u an yi aka bi amali amma ba shi da ikon ya iya kawo ya kawo da ayyukan ba shi da ikon ya iya kawo ayyukan ya annabi ya bara ya ta tuku a tsari ba wanda ya tsira sai ya yi لو انقطع احدكم مثل اخره ذهبت ما بلغت مدة اهليه ولا تدركه حديث البخاري yake karku za ka murka akwai na rufe ga wanda rai ya yake halitta na ce ta yau ku rike da kusan ku sai biyu ka gudu na bar zinari dala sai ba ka ciyar sai an gabi da ke babu na kamun da abi babu na kamun da abi ba zai kai gudu da ya zuwa wada da sifar ko rabin ko mutu ba shi da yake guda mu yake yin kwado daya to ko rabin ko abin da kake yin rada da goron dutse na kwada ba dai kama ya to ba zai kai saboda kirki ka shawariya yawwa kirki ka shawariya to shi ne yake cewa kana ne shi har sai ya ba da ina a ran abota sai ki kai abota kana tare da wanda kake so kuntu sai nake in yi ko in kula wa rasula ni kam na san Allah da manzonsa kana bi bi har jama'a man ahbabta ya rabana kai kana tare da wanda kake so ya kai Abu Dhar saboda haka kaunar kafin annabi alaihi salatu wasalam in Allah ya dauki sarki ya so in dai daga cikin ke so zai hada kai wannan shi ne abin da ya kamata mu kula حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن انس ان رجلا لله wani mutum wasu ma da suka ce shine abun musa al'adari wasu suka ce sabuwan jin kudawa shi wata mabuwa mun da aka gawo eh wasu kuma suka ce a shi ne wanda ya zo masallacin na ku iya tunawa ya ce shi kawai ka bi gefe mazaunin karkara ya ce kawai fara kudari na akwai suke ta a kansa annabi yake da yaki shi ne gaba sai aka ba ni salatu wa salam ya kira wani yake kaga nan ibada ake ba a fasari ko wurin sallah kai shi yake shi yake wallahi ba taba ganin wanda yake korarwa a duniya fiye da annabawa da ta zo amma wai sai su suka ga mana Allah ta ra to shi ne da yake yake Allahu arhamni wa muhammad wa la tarham ala ahad Allah ne da annabawa Muhammad ke mana gafara muka ai da zikan banda mu ga da kowa ya ga wani da Allah ne ko shi ba Allah ai ka ka ba ta abin da yake ne ba Allah ya wani da rahmatu wasi'a wa rahmatu lillahi wasi'a saboda haka rahmatu kuma tana da yawa shi kuma ya zo ya ce shi kuma zo wani abin murna ne ya faɗi wato wannan kalma to shi ne annabi alaihi salatu wasallam ya dawo da shi dangane da wannan wasu suka ce ha wato sabuwa ne ibn Husayl wato shi ne wasu kuma suka ce ha akwai wani lawan Allah da ya zo ya kwalla a kan kira wa lafiyar kawai ba mazaunin karkara ya ta zai ɗaga murya ya amsa irin yadda ya amsa kun san mai hikima da ya sa a kan shi ya ɗaga murya saboda in ce ya kamar bawan Allah ya haɗa هي دليل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجعلوا له في القول كجعل بعضكم لبعض أن تشير بعض الشيء أن تحفظ أعمالكم وأنتم لا تشعرون إلا أنكم إلى أقصى والحجة تتعاون ذاتا تقبل إلى روح عليه يريد أن يريد من أنا حديثي أنا كانت يوم القيامة أنه عليه الصلاة والسلام كلها haka zan zo ta turi fitira fiti to wallahi cikin ana tsoron zuwa da cewa a yi fara shi ta haka ana karatun hadisin annabi alaihi salatu wasalam duk da haka ni shiru ne amma wani za ka an yi waya yana daga gudu yana ɗauke hankali wallahi kuskure ne gwara kai ne sa da gudu ba ka yi wani fata kai can wanda yake da dabara ko ya tashi zuwa zai hadisan annabi alaihi salatu wasalam to zai ta wani tsada ko a kira gudu sai an gama da shi to a karatu ne ni ya fi kira domin kar a rusa ba ne amma ba haka yake ne an ji abin da amma da kun je wa kun hada shi ta amma ba ba ta dafu ya a gurin karatu na ka ga wani ya daga wani Qur'ani yake yi ya ko hadisi ne ya daga wani Allah ya ya da ba wa aswa kar ku daga mutum ba ka saukin da ni ba wai ke da ran sa a yanzu kana da zuwa na wuce cewa annabi ya yi wannan abu ake so ka ci gaba da shi har ka koma shi haka ku ya da ke yake an taba gangano akan wannan babu Allah yake sa'adun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa ba ya tambayi wani mutum ya tambayi shi ne kuma kawo da wasu cewa da wasu cewa da ya tambayi annabi alaihi salatu wasallam yace ya nabiyya ya annabi Allah wata sa'a yauke ne ya muke cewa islamiyya a sa'a ta gajiya ko wata ko ba da wasu suka kaida a wuta ke nufi dan sai ka faɗa an gane ne amma ma'anar da shi yaushe ne lokacin karshe lokacin duk da haifan ma ka kamar iyawa duk wanda ya mutu ya mutu da dariya to ka ga ba alfiya ba ake tambaya ana tambaya lokacin da ke karshe ba sa'a sakacin karshe yaushe ne awon karshe waje mintin karshe waje shi ne sa'a يسألونك عن الساعة أيان المساعة فيما أنت من ذكرها يسألونك عن الساعة فوق فأنك حبير عنها ذكا قولنا تؤتى أبدا نشكة وتؤتى إن بلوك في الكرجي يوشي لكي ba wai a ce ruwa da ya mutu ya mutu da ba a daga shi ba wani lokaci da ba wani lokaci da zai kara kai shi yake da shi ne a sa'a فقال سيدي وما عادت لها me ka gane ko dan wannan lokacin wato a lokacin ana cewa kiyama ne saboda daga lokacin an tsari da muka duniya gaba daya ai ki ga kiyama ta kowa da kowa zau da haka dan an fara kiyama na ma amfani ka zuwa bayyana idan ka ce kiyama ba ba da shi ba amma eh a fahimta cewa ta ana da lokacin da shi ke to da haka a ce mun cewa yara matasa a yanzu ne za su ajiya ba ba kuskure ku kai ba sai dai in san za ku yi ku fara ku ga rasu ana da lokacin karshe yau ne fakani sai ce ma a dasa la'a me ka ta da lambata ku duba wani abu da ake kira usulul aqi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da ina ya maka da kana sai mata maya to wani irin kayan ke kai mata domin tana ya faɗi abubuwan da yake yi wanda za su tsayar da shi daga azabar ranar da ne san kusantar da shi da kuma rahamar da za a samu to shi ne annabi alaihi salatu wassalam ya masa wannan tambaya a ruwayar tirmidhi annabi alaihi salatu wassalam sai ya miƙe lokacin wato an kira sallah sai ta je je kawai aka yi sallah sai da idan da sallah sai ya biyo ta ana sahiru an sa'a waye yake tambaya da gani da alkiyama da waye a wata ruwayar ma nuna dai wannan da ya zo tambaya a kan yana huduba sai mai tambaya ya ce ya ji alkiyama domin an ce ya halatta a yi tambaya a kana hudu ya halatta musamman tambaya da amfani domin haka ya zo a ruwayar imam ahmad da ibn kuzaima haka suka kawo cewa bawan Allah ya shigo ne ranar alkiyama a ranar juma'a yana wannan tambaya hatta akwai sirri kai mazuri kowa yana kai masa ya zauna ana kai mazuri ya zai sa magana sai ya banza da su kawai bi kula su ba har sai ne maimaita zancen sai ne tambaya su uku to a karo na uku ne sai annabi ya tsaye da hudu ya ce ma za a hadasta ya wani irin ta da ji kai mata kamar yadda ya zo a tarkisul hadi na wato babban malami da yake cewa tarkisul hadis babu da yake magana akan wato malamin tashi kiyama ko kuma juma to shi ne yake faɗa a nan yake cewa wa ma adatta la hadi ka ta da mata ali yake wa ma adattu min kabir yake ban ta da wani babban abu ba gaskiya wani babban al'amari kan ban ta da zuwa illa abi uhibbu Allah wa rasula sai dai bani ina san Allah da wanzansa ina san Allah da wanzansa magana ce ce almaru ma man ahabba ai mutum yana tare da wanda yake so mutum yana tare da wanda yake so ko shakka ba قال أنس أنس يأتي ما رأيت المسلمين فرحوا بس تبقى كان المسلمين صعبين في وان فرنسي ببعد الإسلام بايني واتو فرنسي سنتي كان مسلمي أكيد ما فرحوا يوم الدين يدو واتو babbar cikin da yake wasu sanadi ya da na wannan ranar da annabi ya gaya musu wannan da ba mu lura da kyau da mu da shi an koma zuwa ga Allah ya rabu ya rabu ba ta ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa ai mutum yana tare da wanda yake su sun san su suna kauna da ba ba kauna ta ba ta kirki to sai suke cewa lallai sai mun da ta kama su a je suna da aka mutu to wannan shi ne abin da hadisin yake dauke da Abu Dawud ya fitar da shi ba ya Bukhari ba na kayan Tirmidhi da Barani duk sun fitar da shi a mu'jamihi as-sahih wa jamu sahih hanyoyi biyu ma daga ruwayar ana shi Imam Tabarani hadisi na uku a wannan babu ko kuma babi na gaba babi na ɗari da sittin da uku hadisi na ɗari uku da hamsin da uku babu wasilin kabir babu da yake magana a kan kwananar babba na gaba da shi falalar na gaba da kai ko kwana ɗaya ya baka wannan falalar za a yi magana kai a tattara amur bin isa ta hal a tattara abdullahi bin wa'a ana bi takri abu takar shi ne umai ibn ziyad umai ibn ziyad yawwa to sai ke cewa an bin kusaidin ana bi wurin an nabi sallallahu alaihi wasallam kai annabi yace man lam yarham kabira duk wanda baya jin kan kanana mu kanana duk wanda baya jin kan su man lam yarham kabira duk wanda baya jin kan kanana mu wa ya'rif haqqa kabira na fi kuma san haƙƙin manya ko ba duk wanda bai yi wannan jin ba falaita billah duk baya fara kun san ku wannan amari bin abdul hadid bin abdul salam ibn taymiyyah al-harani da ire-iren su imamu nawawi shi ku san kai ibn taymiyyah yana cewa malai suna cewa wato malai ta minna baya cikin mu ahlus sunna mabiya annabi alaihi salatu wasalam malai ta minna baya cikin mu musulmi malai ta minna baya cikin mu wato ɗan tawaga ta annabi alaihi salatu wasalam ko wani ne a tabbatar musamman kalmar da take zuwa bale da na ba a cikin kuhu musulmi a yi tayin girma da yau saboda haka ya ce ka kauce mata kan mutum ya fada da gaske wannan hadisin bayan imamu bukari hakim ya fitar da shi a kitabun jirgin wasila حدثنا علي قال حدثنا سفيان حدثنا ابن الوزيع عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال wato ya samu labari abdullahi da amur dan ya samu labarin zuwa annabi ya ce mallam ya amsa gira duk wanda baya jin kana ya baya jin kan kanana yara baya jin kan wa ya in hatta kabira na fi kuma san hakkin manyan mu ba fa dai sabi na to baya tare da shi ba shi ne ingantacce حديث نقبا حدثنا محمد بن سلام حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح سمع عبيد الله بن عامر يحدث يحياج عبيد الله بن عامر إلى أذان شروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم واتو يا تعمل أبوابي لك أنه عليه الصلاة والسلام يتلو من وجه حديثه حديث نير الصباح حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا النبي يتي بايا تعالى دبو من لم يعرف حق كبيرا duk wanda bai san hakkin manyan mu ba ya hauka jira la kuma baya jin kankana da mu to baya tare da mu wannan hadisin yayi kusan kamar tije ya ji ma da na baya haddathana mahmud shine mahmud ibn taylan abu ahmad shine al-bunyasa Mahmud Ibn Zailan dan karni na uku ne kace kace ya raza shekara ta ɗari biyu da saba'in da tara a watan Zulqa'ada kamar da malaman tarihi suke faɗa to shi ne yake cewa قال حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا الوليد بن جميل الوليد بن جميل نعم عن القاسم بن عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن فيما ما لا يدرك وما لا يكون ما bai balala kuma fita ne domin shi dan karni na biyu ne farko ko farko ma ya rasa shekara ta dari da sha takwas kane yace haddathana yazid bin harun sauki nan ana bi umama abu umama kalbani ya sunan sa ma sunan sa da gaskiya ya sana ya suna abu umama kalbani yanzu ba ka gama magana almar ma'amar a habba kana son zaɓi ba ka san shi ba almarhu ma a zan habba ya kuma a abu ma wata lauri amman ta koko ba ba sani ba abu ma wata lauri eh ba wakati nufai bin al-ayat abu bakar ta ke shine nufai bin al-ayat abu bakar ta shine da kai ibn al-hadi to mun yi inda baya ka ga ƙara ma wani ba baya ko rubutu za ka yi ina za ka gani yanzu kai ce sunan sa sudayi bin adila sudayi yusuf eh sudayi bin adila shine sunan sa ya kamata a rika cewa gaskiya musamman idan idan za ku ga da su ne suke buya haka za a buwa yadda kowa ya san gidan kowa da su amma idan irin wannan ya kamata a kawai wata ran kalli sabo abu kaza abu kaza sun goma kawai kaga za ka iya kasuwar su don kai wannan ko ne ka ba kana cikin wato ɗan gaba gaba wajen kaunar sabon annabi alaihi salatu to mun kauna ce take sa ka so mutum shi za a ga wani yana ya rike ya rike kiristiyano ronaldo da kudin da aka siye shi daga Real Madrid ya koma Juventus ko Juventus ne aiko inda ya koma da inda yake da a Juventus din tarihi yadda ka yana karanta ba a littafi aura ce da zai aura ce isa da ganin wanda a cikin ba albaru ba ma na haba suka ta wani garu masu zafi to a cikin siyasa da nan to komai shi kake so da yau da Messi in shi kake so to wallahi kuna tare to shi ne suka ware cewa to doyayya kala biyu ce doyayya da zaka iya gaba da kuwan ka musulmi ita ake yi amma sai kawai shi ne na ra'a to mai sauki shi ma san baka rufe to amma so yake da matasan ba ke yi ba ba a mata a kan liyo da zai wanda su daidai da ɗaukuwarsa magana a kan liyo da zai amma ba zai daidai da ɗaukuwarsa magana ba a kan ya zafi ta hajji ba ko a yana ganin kawai ra'ayi ne kaga yadda zai ya ra'ayi ne ya kamata a rika rikewa gaskiya abu umama shi ne su dai yi ibn abdullah su dai yi kafin da danin da yawo yawo ابن عدنان كما من عين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله أنه صلى الله عليه وسلم يأتي من لم يرحم صغيرنا duk wanda baya jin kan ƙananan mai illa kabira na ba kuma ya kan ba mai girmama al-ijlal bi ne girmama baya girmama mai jamu alai sallallahu baya tare da ba bi da dalilin sittin da hudu babu jilalin kare babu da yake magana akan girma mamaya jilalin kare sai zai ba ba ne daban saboda mahimmancin sa حدثنا ذكر بن محمد اخبرنا عبد الله كان اخبرنا عوف عن زياد بن مقراء زياد بن مقراء وانا عوف بن جيني يقول ابي جميله ابو تانا في كيرونا abu na tattalin na biyu dari da a wani da bawa ya shekara dari da dari da bawa to shi ne yake cewa hadin da kana rukin ana rukin ana yake an alƙali da alƙali kana ita bi ikilali lahi lalle yana daga girma ba Allah wa rahmatullahi ikira ko din ce ba shi lokaci girma ba ma ku kun kurkura ba shi ba shi ka zai zuwa duk inda kaga datti da zuwa ku jira wani da Allah ka irin wannan abubuwan yana nan ana bibiyar sa ai da abubuwan kula da shi ko wai ko kamar da kuke faɗa ko wace wai wani matasa a yanzu wai akwai wata tafiya da shi in mutum ka ga yana ɗaga kai ana wai ba wani ba wani wai sunan da zai ce ba wai abokin ba ko wani kawai abokan ba wani yan sa ne wai sunan tafiyar kawai yana tafiya ba wani kinki duk da yi kawai gidan da ya yi wa ɗan shiga tare da mutum wai wani na abu ba wani kinki haka yana da biya na shi dole ne ka girma ba Allah girma ba Allah ku tsora wa hadir alquran da hadir alquran dukkan da ke shekarun sa idan ka kalle shi ko je ku sa ku ba shi wani zai kalle shi da hadir ne sai na ba da kira shi yaro ke ba abun ba kai shi amma ku kudi ne ke ba da sai ya ta shi ne ba a gaban sa da ke ji ku ne mai da shi da kudi ne kan kuma ba wannan tsarin Allah ba shi jirgi ya bayar ba in ake da kowa ka bani ba wani amma kudi ya mutu an shirin mutum wa hannun Qur'an da hannun Al-Qur'an gairu gani bi an gane ku gairu gani bi wanda baya gudu wanda gudan shi masu san kishi kenan ko kuma sai ka da kimin kalar shi akwai da kyau bai ba da su wanda za ku je biya da ruwa da kuma ya mata shi mutanen mota sun biyu ba wasu kan da hausa wai za ka ya ka ya tuni da biyu da kuma akwai wuraren da ake yi magana a Qur'an a alƙuyar da su da biyu da kuma ko kuma ba su kawo gudu mu Qur'an za ka ana maganganu a kan ya irin karatun da bai kamata a yi irin ba shi ne wanda za ka zo garin ɗan za ka wuce ɗan shi ne wato gairu gane biyu shine al-gudu al-mubalaga fi tasbih wuce gona da yake wajen tasbih da ba shi yake kira wa an gane ko ko kuma mutum da rika jan karatu da gudu a rika ɗeba kudu har ba a gane ba na gona da ba ma da ta bi dalla a wajen dalla shi da hadi bidiyo ake ce wa za ka fi da ya tashi da yi dalla kowa bi ke wa yake saboda yanzu ne da kushi Allah na kuka ce ne wannan yake ke rubuta baka san ba idan ma zaka ji jiyar ba balle ta da ba ba ta da yake ba ba bidiyo a cikin rubuce da bidiyo da ga ana ta to in duka da juye rubuce da gona ta to shi ne ga rubuta da shi ba ma duka gona da shi ba ko ga wata gona ne yana da kuma ne shi wanda zai zo ya ba ta shi tsabar sauri shi to ba ma a gane ne ke ba da wanda kuma tsabar akali sai ba ya wuce gona ce an ce a kai kuyi tsara ki ya wuce saboda tsawa a gani wanda duk gaba ɗaya mutu alhaji rijiya masu ke gona da shi akwai na da ku dole ji da kai wani zaɓi wannan ta fi yaro ba kuma wanda zai rubuta Qur'ani da bani ba shi ne abu ne yawa ina shi bayan da ya san Qur'ani misali haka masu zuwa kayan da su ke shi ne ta fi yaro ba wanda da ya samu dama duk da cewa ita hanya idan kai kamar bayi ce ya yi kura ne maka ka koma da dawo Allah sai kai na da dawo sai dai kawai ka kawo da saboda bayi ce ya da kanta da kura ce amma da abin da ka kafi a kan wasa wani da kai da memon ji da Allah ya maka adam da su ya ba mu wani memon ji da shi memon da adam ne na kirki kana kuma da kamar wani jamhuri da ta da ya shi da tsayewa yanzu zara ne duk abuwa ya abuwa shi ke duk yan wanda kake neman wani abu ko da kuma ka taɓa ta ce to bayan da za ka karɓe shi kuma ka gwada da ni wani abu ina ne da in aka ci zama da ita ya dawo ku za ka za ka iya dawo da aka ko da wanda ya bai ce guda biyu a boko ko na turanci ko na larabci kan aka taɓa biyawa ka manta shi kuma aka fahimta an kawo masa kawai zai da barka da shi kana kaza don ka karka ne ko kuma yi gaisa bai shi zai ga yana ba haka kokolwa ne to yi za ki yi sa wanda ka kai yana ki yi sa kullum kuma ki samu da ne ki bai turawa ki za ki sauran kawo wa ke da shi ne kawai kai mutum da haka wanda shi ne wanda zafi an ba kuma wanda yake wato yi masa da bayi ba shi ne wanda yake wato da shi bayan ya zai ko ba yana karanta amma ba ta yake da shi baya ba kula da ake sa kuma wanda ake gaya ba bai wa wanda wasu take gaya ba ko wani zai mata addu'a yake amma ana da kwari amma dai dai ka zo wani ya zuwa wata kafa ta hannun da akan al'aurar da kwanci waya haka za ta yi yanzu ta ga wannan addu'a ya rubuce ya wuce gona da shi wajen haka Allah ya ce a yi Qur'ani ko a ce ra'ayi ya zumi mirbar mirbar ba eh kuma da mutum ba wai kana hukumi dukkan su ba su muni ne ko amma akwai mafi nuni da saboda haka shi ne wannan shi ne wannan zabi wa ikramu bintul lahi mu'min da girmama ma abokin mulki jagora a barin adalci duk lokacin da zai zama jagora ne a kan kuma ke ba wani wanda yake adali ina lokaci wanda yake adali abin da ba ne suka ce ba ba na nufin adalci yadda kake nufi ba in dai a kai da bayanin da ya yi yanzu da ko da yana da wasu kurakurai ya nuna kai mafi yayya yawwa domin kace da yadda kake so ne da wasu da asiri zama ko ba da kake so zama wannan shi حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا جرير عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس بالله بايع تعالى من لم يرحم كثيرا هو بايع ان كان كلامه ويوكل كثيرا لا محكوم يجر وما مجر رسول الله كثيرا بايع تعالى بايع كثيرا babu yaudar kabir bin salam babu da yake magana a kan cewa babban ne zai fara da tsiwar Qur'an da tambaya za ka fara da wani duka ba kungiya a zuwa ku zuwa ko kungiya ce ta kabir bin salam kuwa an ce kuma wani shugaba to ba a ku kai kan da kan kabir shi ne na ala amma ce ba ba ku ko dai ka buga da wani to an je wani da wani kula ku magana in an yi da ne sai ka take amma ba a zuwa na zuwa da zai kai ka ji har kowa zai wasu magana zai yi da aiki ba za ka a yi ba duk da manya a wani a yi domin yin tuwa حدثنا سليمان بن عبد الله حدثنا احمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار بشير بن يسار wato aka ce babban malami ne fakiri dan addini wato cikin da akwai kusan ta iya cewa ya samu dangi da jannu biya cikin ta ga yana nuna yawan kilomita domin ya da da yawa wato daga cikin sa shi wannan ba wa ya yi gurbari duk saurin da aka hadisi ya ce ya wannan ayi cika ne eh shi ne Muhammad ibn Sa'ad kai mutira yake cewa Abu Kaisan eh Abu Kaisan zai da aka shi ne wannan to bara mu ta hadisi Maudan Ansari wato kaga bararren bawa ne mutanen wani mutumin Madina an rafi a cikin hadisi an karbo daga rafi wato ibnu Khadija shi ne wannan rafi ibnu Khadija an ce lokacin da za a yakin Badar ya zo annaba ne za ka zana ce ko ba ya kan kanta a ga yana cikin sigarin sahaba shi rafi ibnu Khadija annaba ne za ka zana ce ko ba ya yi kan kanta yana cikin sigarin sahaba amma ya je yakin Uhud ya je kankan sannan ya rasa shekara ta saba'in da hudu lokacin yana shekara ta saba'in da shida ai saboda wani rauni da aka yi wa kare sun zuwa da ko mutum saba'in da yana yana ke da kare wata da bin abi hasma da kuma sa ne wuri abi hasma shi kuma wannan ana cewa abu abdurrahman mutumin madina ne mutumin wato madina ne lokacin da ake wa annabi alaihi salatu wasalam mubaya a karkashin kujiya yana cikin da kada rasu ya dawo an yi mu'mini da aiki wa ya tsoraka da ta shaida ya je duka ya kuji amma wanda ba da ya ki da annabi ya ce ya je wanda ya yi bada mai gusta ko yana cikin wanda suka gaba annabi alaihi salatu wasalam kariya lokacin da aka yi ko yawa lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya bar duniya shi wanda yana da shekara takwas shi abu wasu da annabi yana da abu wasu da annabi da ne gudu a cikin annabi yana da shekara takwas shi ba ka yana cikin shekaru sahaba to dubara ku ne yake faruwa annahu ba da rabi bin khalid da tahir abi asma dole haddasa su zanzar zartar awa da ka ko sun zartar da jiki ana Abdullahi bin Sa'ad lallai Abdullahi dan Sa'ad to shi ma wannan da ku gane wato alaka ta da karatu shine dan uwan Abdurrahman bin Sa'ad an gane ko eh shi wannan da muka biya yanzu Abdullahi bin Sa'ad dan uwan ta ibnu wato Asma eh dan uwan Abdurrahman bin Ibnu Sa'ad yana tabo Abdurrahman bin da na mu biya kina an gane ko wa muhaddisa bin rasul da muhaddisa da rasul shi kuma sai ina Abdullahi bin rasul haka ya kai wa su din nan din da yake kaiwa da fara da kin da kake ana cikin yake to da nan sai da ya kai wanda ya ji da raba makalu kike da shi wanda ya buƙi ji wanda ya buƙi ji ko kina Abdullahi bin Sa'ad da aka da wani jiya Abdullahi bin Sa'ad sai aka kashe shi a wannan lokacin. To lokacin da aka yi shi shi waja a wato shi wannan abu ake tsada suka tafi tare. Kafin ya rufe ya je ya kai shi lokacin an san ga bauya. Yana taba ga cikin jiri. Ya je ya kai shi an jefar da shi a jiri. Yana cikin jiri. Shi ne wato waja Abdurrahman bin Sa'ad. Shi ɗan uwan Abdullahi bin Zahar da ya zo, wa Isa wa Muhammisa, Ibn Masud, da ɗan uwan wato Muhammisa shi ne wa Isa, Muhammisa shi ne babba. Kuka yi da ku, mutum biyu ne suka yi tafiyar, kowa ba ya shi daɗe ba, to sai aka ga ɗaya daga cikin su. Kuka yi da yawa, to sai ɗan uwan wanda aka kashe ya zo, da ɗan uwan wanda ba a kashe ba. an gane da zai yanzu yawwa to shi ne su wa'annan da muhajjiza da muhajjiza wajiza ƴaƴan Abdullahi da Masudi eh da kuma Abdurrahman bin Sa'ad da Abdullahi bin Sa'ad su kuma wa da gani Abdullahi bin Sa'ad ya ka kai aka da shahada sai Abdurrahman bin Sa'ad ya zo sai suka zo su dan uwan wajiza da muhajjiza da sai suka zo to dai dai ibn mas'ud ina kanin da na da suka dogara da wani da su da mata kanna mu fi amri sahihi suka magana akan al'amarin sauko babada abdurrahman ya abdurrahman ya ba da magana wa kana asgaru asgaru qawli abdurrahman shi ne asgaru qawli ya turaren bin sa da cikin wayan nan guda hudu har wanda aka kashe ya fi kowa kan da shi kawai ba ta da wanda bi sallallahu alaihi wasallam mun ga zuwa cikin shuru sai kawai shi karamin ya fara magana ba har da shi ya ta bani na so da yake kabbir da kuma ka girma kuma ka wani ko bai fara magana ba kai ba shi ne ba ta da shi kabbir da kuma ka girma ma manya da ko akbar shi ne al'umma ka girma ma manya kada yaya wato sai yaya yake cewa ibn sa'id akan bayanin wannan sai yake cewa liyanin kalaman akbar lallai wanda zai magana a kyale wanda zai magana ya tabbato ya zanto babban ya zanto babban shi ne ma'ana ai bane bane kuma akbar ko bil kalam shi ne abin da yake babban da cikin ku ya tashi yayi magana da kan فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا فتكلموا في امر ثاني في مكان اكم واتوا مكان اكم الامر الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا واحد عبد الله اتستحقون قتيلكم يقول عليه اي اتحبون وتستحقون لا في رسوله وتنتنتي دعوات kuke a kan alkaki muku da ruwa domin zuwa cikin gaba da ƙara cewa alkaki muku da ruwa to tun da gile ne kai akwai babu da kama a ciwo babu da yake magana a kan rantsuwa idan ka za ka zo unguwa da za ka samu gawa an mata illa an mata lafiya an mata illa to za a gobe da unguwa to kafa wata kabila kamar su lafi ko su kuma yana jibi a kan su jibi ga akwai janar jibi alƙali ko wani bawa Allah ya yi da ya so ya zo da kula ka ga duk wani gari da ku yake ko menene يكفي ربنا على تسجيل كل عمله هو على تسجيل قاوة مع كده إذا أنا وتقاتل لهم كده أنت رجوك في دلابة أسجيل رجوك الله يبين من نفسه يمكن أن يكون ثم لا أمكن أن تسوى كما يقول فيما تنكر الدين أن تسجيل الدنيا تكون في عدم الخير في الآخر ولا ما يقول الله هذا مرأة تسجيل الدنيا kuma general ne na soja an ce buga wata a zaka amfani don ka ji da musulunci zuwa za a yi shi ko da an zaki ku ku duk yin ruwa da hankul cewa ba ku kuka kashe wanda ake da shi da an kashe da kuka amma ku aka rawa sai ku duk yin ruwa da hankul an ana zuwa ne mu kuma idan ba ku kuma ku ko da ku ko mun ji a rawa ku rawa biyar biyar wanda ya zuci wannan da zai la ilaha illa huwa ala alhaji ya zaka na rubuta yake zo su fada rubun da ka zuwa da al'auran al'abashi da suka yi guda a cikin shi kenan ko da su suka yi su da Allah shi kamar wannan kamar da ka yi rinta wani zai da kuma kuma su suke ba za ku je zuwa kai su ma haka suke ana yi annabi alaihi salatu wasallam yace kuna neman hakkin dan uwanku wato a da tsaron zuwa au ana tsayi ku ko abokin ku bi aimani a da tsaron zuwa kamfi da ku an gane ku da mu wato rantsuwar mutum hamsin daga cikin ku an gane ku to sau da haka
ina ina eh eh ina daidai cikin gidan gwamnati
an gane ku to saboda haka wannan shi ne kalu ko kalu ya rasulullah abun mamaki sai ka ce ya ma'aikin Allah amrun lam nara wannan alawari ne da mutum kan yi rasa akan je bar shi kuma hadisi a wasu ma za su a don gugu don duba kalu yake fa tukuli hukumi yahudu bi aimani kamfi da bidu wato kuma da yahuda za su kuma da dubu wato ai ba zai muke magana a kai abuwa shi ne kunguwa ce ta yahudawa kunguwa kun ga ta kuma ba ba ya ce ya ke kaiwa a kunguwa ce ta yahudawa ba ma ya ce ya ce ba wucewa ta da dole kawai suna rafa tsakani kamar bayan ta kanta yahuda a cikin suna gudawa suna ganin wanda ya rafa da wanda kawai ta kanta daya akwai da yahu to da haka idan kuka yi wannan rantsuwar mace ku ne ku yahudu bi aimani kamfi da biyu idan aka da rantsuwa ku yahuda suke rantsuwa za su kuma da gare ku da rantsuwa guda kanu ya rasulullah kawu ku ba in aka bayan Allah da wai na da Abdurrahman bin da da wani da ya rasulullah kuka da kai kafirai ne aku shi ya rake ne yake kafirci ma ne sai da rantsuwa فواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يبيع سمعتها دون أن في كبت من المكان لا يشتغل في أبو نور سمعتها ko aka ce da wajen miliyan talatin da wani abu a nan shi ne hadin su sake miliyan kowa ya kai yanzu ruwa sabari da wani abu yawwa lafiya ya yi talatin da wani abu yanzu sabari da wani abu duk kowa da wa rasul Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka yi wace min kimani da bangaren kana sa ji za da yake ba da rasul na ka da min tilka ido na ko ta taguwa ma daga cikin wayannan taguwoyi ba da kalkin mirbadan lawo an gane ko na shiga gaskar su wannan taguwa to rakuman da ta ke baya bara ta da ni bi ne a cikin yake a sai ta zuwa da da kafa ana annabi ya ji amana akwai wuya da kirku yawwa akwai da ne da wani da yawa ke kawowa yawwa ni kima da yasa a saba alaihi salatu wassalam wato yayi haka na babu idza lam yatakallam al-kabir wannan nan za mu da saboda mun dan zo a bakare kuma ina da wani babu idza lam kawai mai mutti goma ke na wuce a biyar bakare babu goma goma tun da zuwa da mai mutti biyar babu idza lam yatakallam al-kabir an al-asghar an yatakalla babu da yake magana akan idan ba ko bai magana ba ya dace karami yayi magana حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروني بشجره النبي يقول لك عفيتي كما الابار وتفجيها دا مثلها مثل المسلم فتوقع جدا كمان مسلمين يؤتي أكلها كل حين بإذن ربها tana ba da abin da za a sai a cikin wannan bishiyar kowane lokaci da izinin ubangiji za ta hutu wa rakuwa gajen ta baya jirewa duk sai ki duk da ko ne ba ba ji na sun nasa aula da ba gani al alai da sai da rike cewa wanda ba wuce da biyu fa kai to ana da kallama ba shi da nan da rike kin ne magana wa tamma abubakar wa umar radiyallahu anhu ma tamma mudai tamma ali tamma shi ne gudaka kun gani tumma daban tamma daban tamma tamma na da gudaka kai wasamma a lokacin a wannan wurin akwai abubakar da umar mahaifin da wato abdullahi da umar ne ko abuwa wato akwai mahaifin da kuma sai na abubakar wannan wannan ma na ne ta kallama alhali shi ba shi magana kana nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce hiya sakala ai dike ta shi wannan ma karatu ma a bi kullu yayin da muka fito da ba shi na ji abdullahi da umar sai na ce ya abin ya kai an bada wa ba a zira su nasa wallahi ya fado mun a zuciya ta ce wala ba kuke da wato da bibin kana shi ne na wani imamu da aka anta kula kai ba wa Allah me ya da kuka fara law kunta qulta ha kana abba ilayya bi kaza wa kaza ai da ka fara shi ma da wato ya kada shi mun yi ba da yi shi da kaza abin da ya zama abun alfahari waye kai ko to ba ka je kaga dan ka yayi karatu yayi faru duk zaka a wani zaki yake shi yana nuna ko to wannan da ya wani abu to wanda ke yi shi a ce ba za ka yi kake ne ya zama wani daya sai ka mutu har ana zuwa ya fada ko mu zama ba kai dan zani ya zama wato gurbin ke ka sai ka da zuwa shi ma ka san za ka yi a ranar shi ma da rawar da ba ko shi ga ranke ba ba ki ya ta ba amma da wannan ko da ya kamata yi ko bai da ne ya gibi ya ke ba rana kiyama su ma sarki za a gano kamfi za a gano sunan sarwa wanda kan ya ce da alƙur'ani to shi ne yake ina ma ta faɗa da ne yake ma mana ani illa nan arata Allah ya kuma yake ba abu da yana ne haka sai yi ne ban ganka ba wala Abu Bakar ko Abu Bakar da kallon ku ba sai ku kuke magana ba kare sai nake cikin riba da magana a ko da ladabi ladabi wannan hadisin bayan Bukhari yana da Abu Sanna a kitabun tafi da kitabun goyo da kitabun ba imam muslim ma ya kawo shi a watan kiyama imam muslim ya kawo a shi ina da wata ya haka kuma da kuma da ne Allah ya ba mu da da alaikum salam na na ai abin da rukun zai kawai ya kamata ka rabu ke kafar abin aka yi wuri ne su da al'umma ya kamata yi shi dai kawai ya zanto a magana ta daga magana za a gane akwai shirka ba yawa duk da cewa akwai daga wanda mu a wannan gurin amma na ganin sun da irin wannan yadda ba da cikin kuma abin da shi ne kuma maka wuri shi ne dama a tafi taro za a je a gabatar da wani abu amma ba a makaranta ya za a zo a yi tambaya kowa da shi duk da kuma sai da shi ba a ce da shi ba ولا ولا يعني رضا البادية إذا رضا إيه أولا وحاليا أولا يجب أن هو من سنة الشارع لا يرى الحكم لا شيء وعلى فكرة الاستشعارات لا ولا الاستشعارات الله أكبر الله